عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala, wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta zo wannan yammaci a wannan rana ta alkhamis 23 ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da goma sha uku ga watan maris shekara 2026 miladiyya kuma cikin amincewan Allah mun sake haduwa wannan majalisi na masjidus sunna da ke titin Sabdauna cikin garin Azare a jihar Bauchi inda muke haduwa don jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma farkon hali muna karatu cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an na shek abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka insha allah za mu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul rahman aya ta 46 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ajiyar siyakin da muka tsaya Allah subhanahu wata'ala yana ambata kashedinsa ne ga waɗanda suke karyatawa da kuma irin nau'in azaba da za a yi wanda ya ambata ya ce tun inda aka ambata su masu laifi ana gane su da alamunsu kana kuma za a kama su ta mafarfadarsu da kuma dugadugansu a wurga su a cikin wuta kuma Allah ta'ala zai ambata musu ma tamkar a koranta musu bisa ƙiraitawar da suka yi a baya har suka ki su duka ma hukuncin Allah a ce musu wannan ita ce jahannamar da masu manyan laifin nan suke ƙaraita ma'ana tamkar a ce musu ita ce jahannamar da kuke ƙaraitawa yanzu gata kuma aka ambaci ba ma ita ɗaya ba duk lokacin da suka buƙaci wani abin sha abin sha ake ba su shi ma wanda yake mai tsananin tafarfasa hamim kamar da aka ambata ya ɗofu na bainaha wa bain hamimin an muna roƙon Allah ya mana tsari da wuta bayan da Allah maɗaukaki ya ambaci wannan kashe ne domin mutane su riƙe izina kuma su duka ga umarnin Allah sai kuma aka kwaɗaitar da su kamar dai abin da bahaushe ke cewa a ciza ne a hula mana an yi kashe yanzu kuma za a lasa zuma a baki don a ji daɗi a ƙara kwaɗaitar da mutane bin Allah. A bisa dai yadda uslubin alƙur'ani yake bauta ana so a yi ta ne bainal haufi wa raja. Janibi ɗaya ana tsoron azabar Allah ake bauta masa, janibi ɗaya kuma ana kwaɗayin abin da ke wajensa ake bauta masa. To wanzu za a kwaɗaitar. Allah ta'ala ce wali man khafa maqama rabbih jannatan ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa ubangijinsa ma'ana ai tsayuwa gaba ga ubangijinsa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba gaba ubangijinsa jannatan yana da aljanna guda biyu da Allah subhanahu wata'ala zai bashi haka aka ambata wasu malamai sun ce jannatan din ga dukkan waɗanda suka bi ne a'a wasu suka ce ai yadda Allah madaukaki ya faɗa waliman khafa maqam rabbih jannatan kowanne ɗaya ɗaya ko ne yake da wannan jannatan din yana daga cikin ƙarin ni'imar da Allah madaukaki yayi domin abin da ke aljanna fa sai abin da mutum ya je ya gani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya ambata yace wa amma man khafa maqam rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsa. Menene tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsa? Ya yi tunani yawa astu dangane da tsayuwar da aka ce za a yi a ranar alkiyama. Kamar yadda ayar alkur'ani ta ambata Allah ce za a tsaye da mutane waƙifuhum innahum mas'ulun. A tsaye da su za a musu tambaya. Duk da wannan ayar ta sauka ne akan batun kafirai su yakin da ake fito akan kafirai amma kowa sai an tsaida shi an masa tambaya hisabin da za a kiyama kuma ba hisabi ne wanda yake na wato kudin gora ba a'a hisabi ne wanda za a yi makaidaiko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma minkum illa sayukallimu Allah laysa bainahu wa bainahu jama'a. ba ɗaya daga cikinku sai ya yi magana da Allah subhanahu wata'ala babu tafinta a tsakani don haka kowa sai Ubangiji ya masa magana kuma ya amsa to don haka duk wanda ya ji tsoron wannan tsayuwar da za a yi kuma Allah maɗaukaki ya faɗa a wata ayar da muka karanta ya ce wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana ransa abin da take sha'awa domin rai tana da sake-sake na abin da take so ta aikata wani idan ba shi da dabara in zuciya ta ƙaga masa abu sai ya bi wani kuma wanda yake mai wayo idan zuciya ta ƙaga masa abu sai ya mata linzami a ƙarƙashin umarni da hani wanda shari'a ta zo da shi ba zai dai tsallaka umarnin Allah ba shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda yake irin wannan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa to aljanna ita ce matattararsa shi ne a nan ma aka faɗi nau'in aljannar da za a bashi aka ce jannatan akwai aljanna guda biyu aili majmu'i man khafa maqama rabbih ala sabilit tawzi' wato wasu malamai suka ce ga dukkan waɗanda suka ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsu kana suka yi aikin da Allah yake so su ne za a ba su wannan jannatan ala sabilit tawzi' ba na za a wazza'a ta tsakaninsu za a kasafta musu fa'idar jannace ne na ha'ifil insi amma haƙiƙani malamai sun ce kowa yana da shi ne kamar yadda bayani zai zo kuma a gaba ma ya ambata fa'idar jannace ne na ha'ifil insi wal'ukuralin ha'ifil jinni to idan har misali ya zamanto a wannan fassara ne na cewa za a kasafta ta ne a tsakaninsu to ɗaya daga cikin aljannar za ta zan ga waɗanda suka kiyaye dokar Allah ne cikin mutane ɗayar kuma za ta zan ga waɗanda suka kiyaye dokar Allah a cikin aljanna fa kullu khaifin laysa lahu illa jannatun wahida sai zaman to kenan duk wani wanda ya kiyaye dokar Allah nau'in aljanna guda ɗaya ne za a sanya su a ciki wakili wasu malamai suka ce a'a li kulli fardin min afradil khaifina jannatan kowane ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikon waɗanda suka kiyayi dokar Allah suka tsayu za a bashi aljanna biyu kuma wannan shine abin da malamai suka fara tsirin jayarwa saboda haka nassin ayar ya faɗa waliman khafa maqama rabbih jannatan ya Allah zai kasafta abunsa yalwar da take wajen Allah ta wuce tunanin dan adam dan adam bai sani ba sai dan abin da ya sani shi saka ilimi ma Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila a cikin dukkan al'amura da ake faɗa mana labarinsu ba a gaya mana iliminsa ba sai ɗan kaɗan gwargwadon abin da za mu iya fahimta ne duniya ba ɗaya take da lahira ba duniya ba ɗaya take da lahira ba kai yanzu yin an auna ka tsayin ka yane ne kamu nawa ne kamu ina shi ne haka ku kamu nawa ne tsayinka shida ina ka kai shida ai wanda zai kai kamu uku ma sai an duba ko haka ba shine kamu ba wanda ya ai haka sau uku ai za a ce dogon mutum ne haka ne ko Allah kaga wanda yake kamu biyar in yake kamu biyar sai a rika kallon sa cikin jama'a to kaga dan aljanna shi kuma zai kasance ne zira'i 30 kamu 30 ne tsayin sa kamu 30 haka annabi adam yake 60 zira'i 60 kamu 60 kamu 60 haka tsayin annabi adam alaihi salam yake kai yanzu baka kai kamu biyar ba to kaga sai ka fahimci kenan duniya ba irin ɗaya ce da lahira ba so duk abin da za a maka na kwatance a duniya ana ma kwatance ne gwargwadon irin abin da kawai tunaninka zai iya idraki ya iya ganewa don haka nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wani man khafa makama rabbihi jannatan aljanna biyun ne hadithi ya inganta a cikin bukhari daga abdullahi ibn qais abu musa al'ash'ari ke na radiyallahu anhu yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce jannata ne min fiddatin aniyatuhuma wa mafihima wa jannata ne min zahabin aniyatuhuma wa mafihima wa ma bainal qaumi wa baina wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida al-kibriya ala wajhi fi jannati adin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna guda biyu ne na azurfa da duk abin da yake cikinsu na kasake shi ma haka yake da aljanna guda biyu na zinariya da duk abin da yake cikinsu na kasake da wasu abubuwan da duk aka saka a ciki shi ma zinariya ne abin da zai san shamaki tsakanin mutanen aljanna da ganin ubangijinsu shine wani mayafi shamakin da ake ce da shi rida'ul kibriya ko rida'ul kibr kamar yadda yazo a wata baya ala wajhihi fi jannati adnin a cikin aljanna wacce take jannatu adn kaga kenan an nuna cewa akwai jannatan kamar yadda yazo a cikin aya har ilau a wata waya Abu Musa al-Ash'ari din dai kamar yadda tabari da abu hatim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yace jannatani min zahabin lil muqarrabina akwai aljanna guda biyu na zinariya ga waɗanda suke makusata ga Allah wanda suka samu daraja daraja madaukakiya wa min dunihima jannatani min warqin li ashabil yamin ƙasa da wannan kuma wanda bai kai wannan daraja ba akwai wasu jannatani guda biyu min warakin su kuma na azurfa li ashabil yamin ga waɗanda suke ashabul yamin ka san dama ai a cikin surar da take biye da wannan ai Allah ya kasabta mutane kashi uku yan aljanna abin nan ya kasabta nau'o'in mutane kashi akwai wanda suke asabiqu na sabiqu aka ce ulaika muqarrabun sannan akwai wanda suke kuma ashabul yamin su ne ashabul maimana akwai wanda suke ashabul shimal su ne ashabul mash'ama to kaga nau'i guda uku kenan Allah ya samu a cikin kanshi na farko to Allah subhanahu wataala ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiba shin da wanne ne daga cikin ayoyi daga cikin alamomi ko ni'imomi na ubangijinku tukadhiba ne kuke karantawa abi hadhihi ni'ma wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi ya sanya maka gidaje na zinariya ka san ita aljanna sai ka je ne kawai ka gani duk kwatancin da ake faɗa na hidimar aljanna ana gaya maka irin abin da kake sha'awarsa ne a duniya da wanda kwakwalwarka take itiraki wanda za ka iya fahimta wata rana Allah ji kan Malam Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na biyu ke ya taɓa ba mu wani misali sai ba mu wata kissa kissa ce mu dai ba mu tambaye shi cewa abin ya faru ne ko ku kawai labari ba ya dai ba da kissar kawai ya ce wani mutum ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi shi bai taɓa ganin komai ba haka aka haife shi bai taba ganin komai ba ya girma ya yi hankalinsa wata ran yana zaune kawai sai Allah ya bude mai ido bude idan nan da ya kawai sai ya ga wata halitta kafin ya farge ya waiwaya ya wani abu kuma sai aka sake rufewa idan lokacin da aka zo sai ya ce ni ba idanu na fa ya bude ba aka ce idan ka ya bude kwarai kuwa kuma akwai wani abu da na gani me ka gani sai siffanta abin da ya gani suka ce eh lalle idan ka ya bude ya ba da cikakkiyar siffa na abin da ya ƙara wa kallo sai ya ce wannan ɗin mene zai ce ai zakara ne ce to wannan ne dama zakara haka yake aka ce iya ka siffarsa take to shi tun da yanzu ya samu ilimi na wani abu to duk wanda ya zo yake ba da labari na wata dabba ci ai na haɗu da kura yawa jeji ko damusa ko kurege ko giwa ko ƙauna sai ya ce ta kai zakara shi abin da kwatancensa kenan zakara in an yi labarin kurege sai ce ya kai zakara kaga za a iya kwatantawa ko to in ƙauna ne ma sai ce ta kai zakara giwa ma da aka ce an gani sai ce ta kai zakara shi shi ne ma'aunansa to don Allah yanzu idan za ka kwatanta giwa da zakara ya za ka yi kwatancenta ina za ka gullo har a iya ganewa to wannan ɗin wai misali ne bayar iya ɗan abin da ka sani da shi ne ake ma kwatance kullum kai kwatancenka kana yi ne da abin da ka sani in aka yi ƙoƙarin kwatanta maka abin da baka sani yanzu misali kamar irin duwatsun na manya-manyan tsaunuka ana so a kwatanta masa ƙaton jirgin ruwa misali kamar a yanzu shi ilminsa na zakara ne ta ina za ka ɓullo masa ka sa shi ya iya fahimtar ya jirgin ruwa yake jirgin ruwa irin mai ɗebowa manyan kayayyaki a loda a yi wata wata uku ana sauke masa kayan nan ya za ka kwatanta da zakara a? to kaga wannan shine mu ba za mu iya idraki mu gane hakikanin wasu abubuwa ba shi ya saka akwai inda aka ce karka yadda maka kwatanta don kwatancen ba zai yi ba ilimin wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila to ko da aljanna akan lasa mana abin da muka sani ne shi yasa duk kwatancen da za a yi na aljanna abin da muka saba gani ne a duniya sai a maka mata sai a gaya maka kofuna na zinar a ce maka marmaro ruwa yana fitowa a ce maka 'ya'yan itace saboda kai kana da shagwaba ba ka son tashi sai a ce maka ai kusa da kai masu kana kwance ma za ka ɗauka sai a ce maka ai akwai boyi-boyi waldanu muhalladun da suke maka hidima duk dai wani abu wanda kai za ka iya ɗan fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi bali ahad a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne da jiyejiyen labarin sa bai taba ji ba zuciya da sake-saken tabbata isa saka abin da ke aljanna ba sai dai in kaje Allah ka samu a cikin aljanna to Allah subhanahu wataala yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziba da wanne ne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu tarin yawa kan kuke karyatawa ko mutane da aljanu, a bi hadihin ni'ima irin wannan ni'ima ne, ai aljannatai ne waɗannan aljanna guda biyu, an bi gaira haminan ni'amin lati latusa, ko ku da sauran ni'imomin da ba za su kidayu ba kuke karyatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zawata afna, su waɗannan aljanna guda biyu, zawata afnan ai sahibatai afnan kenan ake nufi wato ma'abuta rassa ne na bishiyoyi akwai rassan bishiyoyi da ƴaƴan itacen kuma a jiki zawata dinnan tafniya tafniya ne na zawata alal asli e walamuha ya'un zawata wato khabar ne na mubtada mahdhufun taqdiruhu sai a ce huma zawata wato huma din ai ana nufin aljanna ke don haka sai zawata sai zama to sifatun lil jannatan sai zama marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu min al musanna tafniya ne shine abin da malai kawo ne ce tafniya din aka ce zawata ko a ce zawatai zawata afnan su aljanna guda biyun nan da ake magana su a baya ma'abutan rassa ne na bishiyoyi rassan bishiyoyi kuma waɗanda suke da ‘ya'yan itace, afnan shine absan kamar yadda Hassan al-Basri da wadansu magabatansa suka fassara jam'u fananin kenan kamar a ce talan fanan wato shine reshi reshen bishiya Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kam kuke karaitawa ku aljanu da mutane abi wasfil jannati allati ja'ala lahu min amsalihi ma ta'tabiruna bihi am bi ghairihi siffanta muku aljanna wanda Allah maɗaukaki ya sanya daga cikin misalanta abin da za ku iya lura da shi aka ce akwai ya bishiyoyi a ciki don mutum yana son wajen da yake da bishiya. Bishiya tana nuna alama ne na ni'ima. To tun da a nan duniya kai ka gamsu, yanzu ka ga yadda ake tafka ranar nan, ka gaji kana cikin zafi rana sai ka zo ka samu bishiya mai kyau, ta yi lub lub lub ga rassanta sun tashi, kuma ma da 'ya'yan itace a jiki sai kake shingida wajen ai zaka ji dadi ko tana cikin ni'ima ga inuwa ga kuma 'ya'yan itace da zaka tsinka ka ci to kawai sai aka baka misali da wannan wato a nuna maka akwai abin da ranka yake sha'awa shi yasa qur'ani ma Allah ya ce fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun a cikin aljanna akwai abin da ido yake sha'awar ya gani ma tashtahihi al-anfusu ma'ana abin da rai yake sha'awa yake sha'awarsa wata labbul a'ayun wanda idanu yake jin daɗi idan ya kalla to akwai shi a cikin aljanna nan Allah subhanahu wata'ala yace fihi ma aynani tajriya a cikin waɗannan aljanna guda biyu da aka ambata jannatan wanda Allah ya yi alwashin su liman khafa maqama rabbih to sai Allah yace fihi ma aynani a cikin su akwai idanun ruwa guda biyu tajriyan kuma wanda yake gudana idan ruwa wanda yake ƙuɓɓugowa spring water yana ƙuɓɓugowa yana ƙuɓɓugowa a cikin waɗannan aljanna guda biyu ƙila ihdahuma at-tasnim aka ce ɗaya daga ciki shine tasnim wal ukhra as-salsabil ɗayan kuma salsabil kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin ayoyin alqur'ani ya ce innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافس to kaga anan wajen Allah madaukaki ya ambace ɗaya daga cikin ababen da an ce yusqauna min rahiqin makhtum aka ce wa mizajuhu min tasnim kaga tasnim din rahiqin makhtum abinda za a ba su ne na sha giyar da za a ba su aljanna ita ma tana da sil ma'ana tana da hatiminta an ɗaure bakinta lokacin da Allah ya halice ta tana nan a ajiye don kayan aljanna fa a yanzu haka suna nan jiranmu kawai suke insha Allah suna nan a ajiye an tanada su matanka na aljanna suna nan kayan morewarka na aljanna yana nan ba wai sai ka je za a yi su ba Allah ya riga ya halici aljanna ya tanada abin da yake ciki to shi giyar aljanna an yi sa mata hatimi an rufe ai ko yanzu kai idan ka sayi abin nan wani abun sha na lemo ko abin da kai haka sai kawai ka ganshi ai dama abu da yake sai ka ji shakka ko amma wanda ka riga ka bare da kanka yawwa to sai ka bi jin dadi to na aljanna haka yake eh sai Allah ta'ala ce wa mizajuhu min tasnim abinda ake hadawa a garwaya in ka aka dan zuba dan kadan to sai a kawo kuma mahadansa sai a dan zuba sai a garwaya to abinda ake garwaya shine ruwan marmaro na tasnim to kaga shi saka nan da aka ce fihi ma aynani tajriyan wasu malaman tafsiri sai suka ce ɗaya daga cikin shine tasnim la'akari da wannan aya ɗayan kuma suka ce salsabil saboda abinda Allah madaukaki ya ambata a cikin suratul insan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan kaga nan sunan ma ya fito ainan wani marmaro ne fiha a cikin aljanna din tusamma salsabila da ake kiransa salsabil bayani ya fito ko to shi yasa wasu malamai suka ce nan da aka ambata aka ce fihi ma ainani tajriyan a cikin waɗannan aljanna guda biyu akwai kuma marmaro shi ma guda biyu waɗanda suke gudana waɗanda da su ne suke garwaya abin shansu na aljanna ɗaya aka ce shi ne tasnim ɗaya kuma aka ce shi ne salsabil Allah ka shayar da mu waƙila wasu malamai suka ce idahuma min ma'in ghairi asin wal ukhra min khamrin lazzatin lisharabi ɗaya daga ciki ruwa ne wanda yake bai yi tsami ba ɗaya kuma giya ce wacce take mai daɗin sha to amma wannan ai ba ya tsaya a kayan waɗannan anhar ɗin da Allah ya faɗa ina ji guda huɗu ya faɗa ko biyar ko da Allah maɗaukaki ya ce a innal ladina amanu haka ne ko matsalul jannatin lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin kaga na farko kenan wa anharun min labanin lam yataghayyar da'amuhu na biyu kenan wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin na uku kenan wa anharun min laban min asalin musaffa nau'o'i guda uku aka faɗa na ɗaya aka ambaci ruwa wanda yake bai yi tsami ba shi ba shi da ba abin da ya shiga cikinsa ballantana ya saka ya yi tsami ya zartsi kogi ne guda yake fitowa yake don an ce annahar shi ne alma'ul jari shi ne nahar duk wanda yake gudana shi ake cewa nahar nan necessarily kogi ba lalle sai kogi kawai ba ruwan da yake gudana ko da marmaro ne yake kukkugowa kuma sai yake gudana to shi ma wannan ana ce da shi nahar to shi ne Allah subhanahu wataala yace misalin aljanna da Allah ta'ala yayi tattalinta ga masu takawa waɗanda suka bi Allah suka kiyaye dokarsa a ciki fiha anharun a cikin ta akwai magudana min ma'in ghair asinin ruwan da ba shi yayin tsami baya lalacewa wa anharun min labanin lam yataghayyar da'amuhu sannan kuma akwai magudana wato na nono wanda baya yin tsami dan annasa baya canzawa ba kamar nono ne na duniya ba idan ka aje sai ya tsami wani lokaci ma in ya dade sai ya hunguna ko ko mun kansa to na aljanna shi nonon ne haka yake fitowa khalisan wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina da kuma maremari da yake gudana na giya da take mai daɗin sha ga masu shanta ba irin giya ce an ambata a baya ko lalagawun fiha walawun fiha yuzab ba a yin tam'ele kuma ba a maganar banza in an shata sannan kuma Allah ce wa anharun min asalin musaffa da kuma maremari na wato zuma wacce take tacacciyar zuma babu daddabin ruwan zuman ne kawai kage yanzu neman zuma tacacciyar ma ya zama aiki ko to tana nan a aljanna insha Allah ta'ala wakila wasu malamai suka ce liman kanat aynahu fi dunya tajriyan min makhafati Allah azza wa jalla ai abinda ake nufi wato fihi ma aynani tajriyan a cikin ta akwai maremare guda biyu waɗanda suke bubbugowa suna gudana sai aka ce an tanada su ne ga wanda shi ma idanunsa guda biyu suke ɓuɓɓugar da hawaye yana kwarara saboda tsoron Allah. Ai, wani zubar da hawaye saboda tsoron Allah musamman mutum shi kaɗai daga shi sai Ubangijinsa, yana sanya mutum ya zan cikin masu daraja. Nau'in mutum bakwai da annabi sallallahu Alaihi faɗa cikin hadithi, ya ce, Saba'atun, yi zilluhumullahu fi zillihi wa la zilla illa zilluhu. Nau'in mutum bakwai da Allah zai sa su a inuwa da ya tanadi a ranar alkiyama ranar da babu inuwa in ba wannan ba Allah ka samu a ciki to akwai mutumin da yake wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya tuna Allah shi kadai yana tuna Allah yana tuna tsayuwarsa gaba ga ubangiji yana tuna yaya abin zai kasance yana tuna gazawarsa da takaitawarsa a kayan al'amura na cika haƙoƙin Allah yasa ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah to wannan insha Allah Allah maɗaukaki zai adana shi ƙarƙashin wannan inuwa. Shi ne wasu malamai suka ce wannan malamari guda biyu an yi tattalinsu ne wato ga waɗanda suke masu irin wannan sifa. Fatajar ya nufi kulle makanin sha a sahibuha kuma za su dinga gudana ne a kowane waje inda ma'abucansu kasan wani abu daga cikin aljanna akwai shagwabawa. E, iya shagwabawa akwai ta aljanna. kana kishin gida duk abin da kake bukata yi ma ake yi ga wildanun muhalladun kaga ka iya cewa ai boye-boyen sai ka kira a'a sai Allah ya sanya zuciyarka da kiransu da bukatar kawo maka abu kana darsuwa kana san abu sai Allah ta'ala ya sa a kawo maka saboda gata wani lokaci zaka ga kai ni a dinga kawo man din ma gara dai na cira da kaina wani wani lokaci sai ka gara kawai ka cira da kanka nishadi ne shi ma kai abu da kanka to don haka kawai wannan din ma an tana da maka kana kishin gide sai kake son mangoro eh misali ne kake son ka sha mangoro ba irin na duniya da ake yake rubewa ba eh kuma ga bishiyar ba kusa da kai kana cikin falonka ne ko kana wani wajen hutawarka to sai bishiyar sai ta tafo inda kake reshen sai ya tafo inda kake sai ka cira za mu ji a gaba inda Allah ya ce wa janar jannatai ne da ‘ya'yan itace jana ma'ana waɗanda suka nuna kenan ‘ya'yan itacen da suka nuna na aljanna dan kurkusa suke da kai ba da ana nufin da'iman kurkusan ba ne duk lokacin da muka bukace su za su zo maka a yanayin da kake don Allah ku shagwabar da ta wuce wannan mu nemi aljanna yan uwa daɗi yana can karka damu da wahalar duniya wajen bin Allah kai ta yi kai ta yi kuma ka dage ka daure ka cije zuciyarka wajen bin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so da nisantan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana bi iznillahi ta'ala dadin yana nan a kurkusa Allah ta'ala ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiba da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin kuka ya ku aljanu da mutane kuke karyatawa abitilkan ni'amil lati zakaraha game da waɗannan ni'imomin da Allah madaukaki ya ambata ne waja'ala laha fid dunya amsalan kathira anan duniya ya sanya maka misalai masu yawa an bi gairaha ko ko wasu ni'imomin ma da ba ambata maka ba kake karyatawa ko a nan duniya ana sanya maka abubuwa ga suna eh a nan duniya ma yanzu baka ga ana yin abubuwa na shagwaba ba baka ga yanzu sun yi robot ba mutum yana zaune kawai sai robot ya zo ya kawo masa abu dannawa kawai zai yi sai danna abu sai robot ya yi tun ana yi a danna mota ta bude ko ta rufe a danna talabijin ya kama ko ya mutu a danna gate ta kama ko ta mutu yanzu karambanin nasu ya kai har ma mutum suke mutum mutumi mai shekalin mutum wanda haramun ne yin wannan haramun ne yin wannan don shekalin mutum ne timtal ne haramun ne to amma kage yanzu suna yi ko ai dujalanci ne wai duk abin da Allah ya ce ya tanada ne suke so sai sun yi su nuna maka ai Allah ba gaskiya ba ƙarya suke yi Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiba aka koma siffanta mana aljanna fihima a cikin waɗannan aljanna guda biyu wanda aka ce waliman khafa maqama rabbih jannatan lamirun su ne dai fihima a cikin su su biyun nan min kulli fakihatin zawja akwai daga kowane irin nau'in kayan marmari kowane irin nau'in kayan marmari zaujan kuma ana da shi kashi biyu nau'i biyu ma'ana daga kowane irin kayan marmari ana da nau'i biyu duk kayan marmarin da ka sani a duniya a kulli ma ya tafakkahu bihi ko duk abin da ko yi tafakkahu bihi duk abin da yake zamantowa abin marmari ne ka san abin da yake na marmari a wani waje a wani guba kayan marmari bane haka ne ko kowa akwai irin nasu akwai kuma inda zaka ga wani ya game ko ina yanzu kamar irin su mangoro irin su tufa irin su ayaba irin su abarba wannan sun karaɗe ko ina to amma yanzu in ka ji din ya kake wa balarabe ya zai da ita dinya amma haka kawai wata ran sake sha'awar dinya ko ko ba ku sha'awar dinya wani lokaci sai ka ga mutum ya sha'awar dinya irin wadan ko ka ce kana sha'awar goruba ka haɗu da aiki ko ka ce kana sha'awar abin nan gashi nan dai ha kanya yawwa sai ka ce kana sha'awar kanya to kaga ai wannan shi ma yana cikin fawake to shine Allah ta'ala yake nuna ma ba abin da babu aljanna yanzu in kana aljanna sai ka sha'awar dinya wallahi za a kawo maka in ka sha'awar goruba za a kawo maka to shi yasa nan aka ce fiha min kulli fakihatin kowane irin kayan marmari a matsayin kayan marmari a bisa bambancin zamantakewa da al'adar mutane to Allah ta'ala ya ce akwai shi kuma zaujiya nau'i biyu radabun wa yabisu akwai wanda yake danye akwai kuma wanda yake busasshe eh zaka samu danye zaka samu busasshe kage yanzu misali dabino akwai radab ko asalin dabino kaman siki shi suke cewa radab sunansa kenan da larabci in kuma ya bushe ya tsane jikin sannan to shi ake cewa tamr in ka ji an ce tamr to dibinin da ya tsane eh to haka duka kamar inabi ne shi wannan karam danyensa kenan idan kuma wanda ya bushe ne su ce masa zabib to da haka din nau'in abin da yake danyensa da bushashensa akwai shi shine abin da ake ambata maka zaujan kamar yadda wasu malaman fassara suka ambata wal mar'u minhuma fi dunya kal hanzali hulun fil janna kuma koda wani abu ne wanda yake fake fawake mai daci a nan duniya misali kaman guna koda guna ce ai guna ana tatsanta ko ana matsa mai a jikinta nan ana samun mai akwai man guna ko matsa da ne da shi to koda misali a ce guna ce in ka sata baki ai daci ne da ita to in kana sha'awar guna kace kai guna kake so ka ci sai a kawo maka guna amma zaki zaka ji ta don haka Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhibu wallahi wannan karamin takdiri ne ake mana abinda Allah subhanahu wataala ya tanada a cikin aljanna ya wuce tunanin dan adam ya wuce tunanin dan adam kawai ana dan gutsuro maka dan wani abu ne kadan amma sai ka shiga aljanna kaga abinda Allah ya sanya a nan ne zaka san dadi eh a nan ne 'yan aljanna za su yi godiyar da ba su yi ba a baya saboda sun ga abinda Allah su ba alhamdulillah lalazi sadaka na wa'adahu wa auratan aljannata na tabawa'u min ha wa auratan al'arba na tabawa'u min ha ita to ba ita nake nema ba aljanna nake nema to Allah ka samu aljanna dan duk kwatancin da za a maka na aljanna sai ka je ka gani Allah subhanahu wata'ala yace muttaqiina su fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kam ku biyu aljanu da mutane kuke karaitawa rabbikuma inna dilla mirun yana nufi ga aljanu ne da mutane asqalan abitilkan ni'amin latin da karaha lakum an bigairiha irin wannan ni'imar da Allah ta'ala ya muku tattalin ta ya taskance muku kuke karyatawa shi yasa ba ku aiki dan kwadayin neman ta an bigairiha ko ku da wasu ni'imomin ne kuka ga cewa Allah din bai ajiye ba to an koma aljanna Allah ya ce muttaki'ina yan aljanna suna kishin gide hal ne amilhu mahzukun ayata na ayata na amuna muttaki'in wato tamkar a ce suna ni'imtuwa suna cikin nishadi a kishingide ala furushin a bisa shimfidai bada'inuha min istabrak wanda cikin shimfidin an sanya musu alhariri ne alhariri mai kauri shine abinda ake cewa istabrak ai magalo ga minar dibaj abinda yake mai kauri na alhariri wa khashuna wanda yake mai dan tafshi tafshi wa zahairu min as-sundusi da abin kuma da yake mai tafshi shi ma na sundus shi ma alhariri wanda yake siriri alhariri mai kauri shi ne istabrak wajen aljannatai ne da ‘ya'yan itace nunannu a yi huma ‘ya'yan itace na aljanna waɗanda suka nuna dan kusa suke ai ƙaribun yana nuhul ƙa'im wal ƙa'id wal kusa suke wanda ke tsaye zai tusga wanda yake zaune a zaunen zai tusga wanda yake kishingide a kishingidan zai tusga ba za ka sanya dan itace a bakinka a aljanna kuma ka jiganci ba kuma wani abu da Allah ta'ala ya sanya a aljanna na dadi babu wani abu wanda yake zama a shakalinsa ba a maimaita abu ba a maimaita abu ma'ana ko da an kawo maka irinsa shi yasa Allah ya ce hadha za su ce in an ba su abin ƴaƴan itace abin hadha allazi ruzqna min qablu wa utubihi mutashabiha in an kawo musu misali kamar tufa don su ci an ajiye mu sai ci a wannan ai ɗazo shi aka kawo mana ko kasan babu jiya fitowar rana da faɗuwa ai shi ne jiya ko to ba fitowar rana da faɗuwa babu jiya ko shekaran jiya a duniya kake wannan lissafin aljanna babu ba jiya ba shekaran jiya cikin aljanna ba rana babu wata ba taurari halitta ce kawai da Allah ya yi wata iri mai ƙawatawa da haskenta kawai wani irin haske an sanya ku kawai a ciki kuna nishadin ku kuma ku san iyakar zaman ba ba shi da iyaka to don haka sai su ce an kawo musu irin na da ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa utubihi mutashabiha mai kama da shi ne aka kawo a ido ne suka gansa iri daya amma in sun sa a bakin su za su ji ya bambanta kaga wannan ni'ima ce da Allah ta'ala ya wa yan aljanna saboda duk abin da ka saba ci kana ci kana ci kana ci bala sai ka kai munzalin da zaka ji baka jin dadin sa ba haka ne ko yanzu misali da kaga talakawa mu in an yi maganar dadi lalle za a sanya nama a ciki haka ne ko to yanzu ka nemi duk irin naman da kake so in naman kaji ne in na zabi ne in ma talatale ne kake so a dinga yanka maka in kifi ne lahaman ɗariya nau'o'in da kake so ka dimanci ci yau ka ci gobe ka ci gata ka ci jibi ka ci ma dama ka saba da shi wallahi sai ke matsayin da wata ran yanka ma baka sha'awarsa haka ne ko shi yasa sai ka ga shi talaka in ya je gidan masu wadata in an kawo abinci gashi su yake harara shi kuma talakan wata ai shi kuma mai hali shi kuma sai ka ga wani kwanan dumame a can shi da yajin daddawa shi kuma wannan wai yake sha'awa ya ci dumame da yaji kai kuma shi ka barawa gida dan shi ya gundure ka to duk abin da ka saba da shi zai ishe ka wallahi duk dadin sa to shi saka aljanna Allah ta'ala baya barin abincin aljanna a yanayin da ka ci sai a canja ma yanayin ɗanɗanon canja shi ake da'iman kullum ɗanɗano canjawa yake na abubuwa test ɗin canjawa yake domin ka ci gaba da nishaɗi kullum in ka ci sabon abu za ka ji shi ko da ku a ido iri ɗaya ne to Allah subhanahu wata'ala ya ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala furushin bada'inuha min istabrak sai ce wajalal jannatayn dan ƴaƴan itace na aljanna guda biyun nan kusa suke a duk yanayin da kake so za ka tusga in kana kishin gida ne kana ganin yunkurawa ka tashi ka zauna ɗin ba matsala ne to sai kawai sai yiwu ƙasa sai ka tusga sai ka ci in kana so a zaune ne kake son tusga ba ka son tsayawa to an shagwaba ka eh yadda kake son haka za a maka ai aljanna babu takalifi sai morewa kawai da jin daɗi a ɗan aikin da ka yi kaɗan in kai ƙoƙari ka danne zuciyarka wajen bin Allah subhanahu wata'ala in kai faɗa da iblis fusgar da yake yana son maka bukul ya kai mutum zuwa ga wuta sai ka gagare shi da taimakon ubangiji kana addu'a kana ka samu ka tsira to sai ka samu wancan da amma wanda ya bi ransa ya bi son zuciya kaga cewa aka cewa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wa a farko kuma aka ce wa amma man taqa wanda ya ga yafi karfin bin abin da Allah ya ce wa asarar hayatar duniya sai ya zaɓi rayuwar duniya shi fa gara sai samu kuɗi ta kowace hanya ya more shi fa gaskiya waɗannan matan fa shi ba zai basu ba shi fa gaskiya ba zai iya barin wannan kaza da kazan nan ba shi kawai zuciyarsa yadda ta kaga masa abin da zai yi kawai aljanna ta mai rabo ne wa asarar hayatar duniya sai ya fifita ya zaɓi rayuwar duniya ita ya bi zuciyarsa ta bi to wannan shine zai fada cikin masa amma wanda aka masa tattalin aljanna shi yasa aka ce wani man khafa maqama rabbih jannatan Allah ka samu a cikin su Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku ka kuke karyatawa abi qudratihi ala anfil absar ikon da ubangiji yake da shi yadda ya karkato muku wato rassa wata karibi thimar aka kawo muku ƴaƴa wato aka dasa rassa a jikin bishiyoyi kuma aka kusatar muku da ƴaƴan itacensu shine kuke butulcewa kuke karaitawa kaman ba zai faru ba an bigaira hakokon ga wannan ta Allah ya ce
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ta'ala ya ci gaba da siffanta mana nau'in abin da ke cikin aljanna fihinna kuma a cikin su aikil jannatayn wa mashtamalata alaihi min al alali wal qusur da abin da suka tattara na manya-manyan benaye da manyan fadodi to fihinna shi yasa nan ba ce fihima ba fihinna ai ana nufin gidajen da suke cikin waɗannan aljanna guda biyu da aka tanada ma 'yan aljanna to Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin gidajensu qasiratu tarfi akwai masu takaitaccen gani ai qasiratu tarfi al'ayn masu takaitaccen gani ala azwajihinna takaitaccen gani ga mazajensu kawai almuttaki'ina waɗanda suke kishin gidan nan minal insi wal jinni daga cikin mutane da aljannu qasiratu tarf waɗanda suke takaitaccen gani ka san ita matar aljanna bata taba ganin kowa ba in banda wa in banda mijinta na aljanna kuma ba za ta gani ba ita hurul aini da haka ba ta san kowa ba sai kai ƙarin ni'ima ballantana ta kwatanta mijinta da wani ta ce ai wancan ya fi mijinta karan hanci ko wannan ya fi kaza ba ta san kowa ba shi sa aka ce ƙasar ato tarf masu taƙaitaccen gani lam yadda mai tsohonna wani bawan Allah daga cikin magabata yana da almajir almajir mai tsananin biya abin nan wani mutum wani malami ne yake da ya kuma yana da wani lambu sai wani mutum ya je masa laifi ya cira daga jikin lambunsa ɗan itace sai ya ci da ya cira daga cikin lambunsa ya ci ɗan itace kuma sai ya tunani yunwa ce ta saka ya ci shi ma ya fito ɗalibin ilimi ne sai ce to wannan abu ba shi da ya yi fa wannan tufa da ya ci ba fa tasa bace don Allah gonan nan tawaye sai aka ce a tsakaninka da inda zaka samu mutumin nan sai kai tafiyar kwana kasa mai gonar sai ya kama hanya ya tafi ya je garin da ya je garin ya same shi ya ce masa bawan Allah ni ne kai ne kake da gona waje kaza gari kaza ce eh ni ne kake da gona waje kaza ya ce to don Allah ka taimaka ka yafe mini na zo zan wuce yunwa ta dame ni ba da izininka ba na ce da abin nan ɗinka na ci kuma har sai da na wuce sai na tuna hukubar Allah don haka ina roƙa da Allah ka yafe mu shi wannan malamin sai tsaya ya kalli wannan ya san lalle wannan yana tsoron Allah ya kamo hanya tafiyar kwanaki ya zo don ya nemi yafiya a kayan ɗan itace da ya ci a gona kuma saboda yunwa ta same shi sai ce ba zan yafe ma ba ya marairaice masa ka yafe min ya ce sai da sharaɗi ɗaya me sharaɗin ya ce yin za ka aure ‘yata kuma wannan ‘yattawa ya ce makabuwa ne kuma bebi ya ce ba ta magana kuma gurguwa ce in kana so ne yafe maka sai ka aure ta in kuma ba za ka aure ta ba to ba zan yafe ma ya tafi ya je ya ce amma na baka zuwa gobe ka je kai shawara ya je ya zauna sai tunani yake ya kasa bacci ya ce to yanzu idan Allah ya kama ni da wannan ya sa ni a wuta gara kawai na haƙura na zauna da wannan matar a yadda take da laruran nan tata in dai har zan kubuta daga wancan haƙƙin akan a ce na tafi da haƙƙin mutumin nan bai yafe mini ba kiyama in shiga wuta sai dawo ya ce na yadda zan aure yatta shi kenan aka daura aure aka sanya shaida aka kai masa mata yana shiga ɗaki da ya ga matar sai rufa a guje ta ce ina za ka je kai ya ce a'a ba ke ce matata ba don an ce mu matata ga siffarta shi sai ga wata zankaɗa ziya a zaune kyakkyawar budurwa ya gani abin sai ɗaura masa kai sai zo wajen baban wannan malam ya ce ni ga abin da ka faɗa sai ce eh ya za ka faɗa magana da ba gaskiya ba sai ce a ni ban fi gaya magana da ba abin da yanke nufi makauniya ne ba ta taɓa ganin wani a gida take zaune kulle ta ake mata a gida take ka san mutan da a gida take kawai karatu ake karantar da ita hadisai da wane ne ba ta fita waje don haka ba ta yi arba da wani saurayi ba yanzu kai kai ne wanda ta fara gani abin da ya sa kasiratu ɗarfi na ambata a nan a aya shi ne tuna mun wannan kissan na so mu ambace ta ya ce bebiya kuma da na faɗa ya ce saboda ba ta taɓa yin furuci da wani daban ba shi ne abin da yake nufi bebiya mana ita bebiya ne wajen yin magana da wani wanda ba ajanabi ba muharraminta ba ba taba magana da wani wanda yake ajanabi ba gurguwa ce saboda ba taba taka kofar gidansu ba kaji kina yadda ya masa kenan eh mutanen kirki eh Allah ya ba mu ikon kwatantawa to su waɗannan ƴan aljanna matan aljanna Allah ya ce qasiratut tarf lam yadmithunna insun qablahum wala jan wani aljani wani mutum a gabanin mazajen su shine qablahum ai qabla azwajihim ke wala janun ko wani aljani gabanin mazajen su lam yadmithunna bai taba shafa su ba yaftabahunna wato bai taba kusatar su ba shine abin da ake nufi larabawa sukan ce fadda uzurar mar'aci fadda uzurar mai al'azara shi ne budurci ba sai na fasar wannan ba wanda suka fahimci abin da nake fadda uzuratar mar'aci to shi ne lam yadda mai hunna abin da ake nufi ke lam yafta ba hunna ba wani da ya taɓa kusatarsu wa hunna min al-hur alal mashhur abinda yafi shahara malamai sun ce waɗannan matan su ne hurul ayn da aka tanada al-musha'at wanda Allah subhanahu wataala ya halitta aw min nisa'id dunya ko kuma ta iya yiwuwa har matan duniya su ma Allah haka zai maida su wato sai a maida su su zamanto bududai mata ta duniya idan ta shiga aljanna aka kaita aka aurar da ita in ma ga mijinta in kuma ba salihi bane aka aurar da ita ga wanda Allah subhanahu wataala ya aurarwa to ta koma ita ma yanzu budurwa ce kuma haka za ta zauna kuma ita matsayinta ba ɗaya yake da horon aini ba ta fi su daraja saboda ita an ɗaura mata taklifi an sa mata aiki don haka tana da wasu alfarmomi da waɗansu sakamako da ita ma Allah ya tara mata nata personal ƙari kuma da wannan mijin da aka sanya mata to don haka koda mata ce ta duniya ba hurun aini ba ita ma za ta zama to kasiratu tarfi lam yadmithunna da aka ce lam yadmithunna in sun qablahum wala jan wato za a maida su tamkar budulai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na Anas dan Malik wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi a gida sai ta masa tambayoyi bayan da ta masa tambayoyi annabi ya ba ta ansa mata ce gyatuma sai an faƙala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata wa ma zahaha ana sai ce sai annabi ya mata raha sai ce innahu la yadkhulul jannata ajuzun bayan da ya bata amsa a abubuwan da ya faɗa masa ya ce oh ki sani tsohuwa ku ba za ta shiga aljanna ba fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama ila salati sai annabi ya fita zuwa ga sallah masallaci fabakat buka'an shadida wannan mata sai ta zauna banda kuka ba abinda take ya kuma ce raqa annabi ya ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba me ya rage mata in banda kuka sai kuka take yi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta raja annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da annabi ya dawo fa qalat aisha sai ummul mu'minin aisha ta ce wa annabi ya rasulullah ya manzon Allah inna hadhihi almar'a tabki lamma qulta laha annahu la yadkhulu aljannata ajuzu wannan mata tunda ka fita kuka kawai take yi tunda kace mata ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba fadhahika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya wa qala sai annabi ya ce ajal eh haka ne la yadkhulu aljannata ajuzun ai tsohuwan ba za ta shiga aljanna bai sake nanata mata sai ce walakin qala ta'ala amma Allah madaukaki cewa ya ce inna ansha'ana hunna insha'a za mu sake musu halitta faj'alna hunna abkara mu sanya su su zamanto budurai urban atraba kuma budurai waɗanda ba a taɓa kusatan su ba tsararrakin juna kaga annabi ya mata raha ko eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata raha ko da tsohuwa su she saka malaman tafsirin suka ce lam yadmis hunna wasu suka ce hurul ain wasu suka ce a'a hadda waɗanda za a kage halittar tasu daga cikin matan duniya a musu sabuwar halitta su din ma za su koma a wannan tsari tabkar ba wanda ya je kusa da su فإن مكان وهذا دليل على أن الجنة يلمثون أزواجهم ما ليش wannan dalili ne akan cewa aljanu ashe su ma suna kusatan matan su kuma su hayayyafa fa inna maqam al-imtinani yaqtadi zalik domin ai matsayi ne na ni'ima da nishadi idan ka dauka to shi ma ya hukuntar da haka وهذا يرد على من زعم أن الجن المؤمنين لا ثواب لهم kuma har ilau ita wannan aya tana yin raddi ga waɗanda suke tsammanin cewa aljanu muminai ba su da lada ba za su shiga aljanna ba wa inna ma jazaohum tarkul uquba cewa su sakamakon da Allah zai musu idan sun yi biyayya shine ba za a sa su a huta ba waja'alahum turaban Allah zai sanya su zamanto turbaya kamar Imam Abu Hanifa yadda shekul islam ibn taimiyya ambata yana daga cikin malaman da suke da wannan fahimta wa wajhuhu annal khidaba fi qawlihi ta'ala kuma abin da ke nuna cewa wannan fahimtar kuskure ce ai Allah madaukaki yana magana ne da mutane da aljannu tun farko da yace sanafaru lakum ayyuha thaqalan za a fuskanci lamaranku ya ku aljannu da mutane kuma lamirin ake ta cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban shin da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kan kuke ƙaryatawa wannan maganar Allah yace ne lil jinni wal insi ga aljanu da mutane lil imtinani alaihim na ni'imar da Allah ya musu bi hurin da waɗannan mata na hurul ain mawsufatin taratan bi qasirati tarfi wa ukhra bi maqsuratin fil khiyar wani lokaci a ce suna da takaitattun gani mana idansu ganinsu takaitacce ne wani waje kuma a ce makasuratu fil qiyam an takaita su a cikin shemomi sai lokacin da ka shiga ne ma tukunna suka fara ganinka wabi wabi kaunihinna lam yatmithunna insun wala jan kuma Allah madaukaki ya ambaci su waɗannan hurul ain da aka tanada wani aljani bai shafe su ba gabani wani mutum bai shafe su ba a gabani kenan wannan sai ke nuna dama an yi tanadin nasu ne ga mutane da aljanna daka magana dai wanda yake tafi inganta da malamai suka farajja hawa su ma aljannu za su shiga aljanna kamar yadda idan sun yi sako za su shiga wuta Allah subhanahu wataala ce wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi kaga an yi tattalin mutane da aljanu shiga wuta hakanan nan kuma Allah madaukaki yace sanafurgu lakum ayyuhat thaqalan kuma yake tananatawa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ashe fal wajibu an yuradda kullu lima yunasibuhu mallai yace abin da yake wajibi a juyar ma kowa sakamakon da ya dace da shi Allah subhanahu wataala shine ya san irin tanadin da yayi ma aljanu kamar yadda kuma shine mafi sani game da tanadin da yayi wa mutane muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sadar da mu da tanadi da ya yi ga bayansa salihai a cikin aljanna. Allah ka ‘yantar da mu, ka ‘yantar da iyayenmu, ka ‘yantar da zuriyarmu daga barin wuta. Allah ka sa aljanna ta zama komarmu. Abinda muka faɗa dai Allah ya tara mu cikin lada, ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda muke kuskure Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ina ki abu da ake aikowa domin taimakawa marayu kamar haka. A yau an samu kuɗi Naira dubu bakwai da ɗari ɗaya da tamanin da biyar a kwando da ake zagawa da neman taimako. Sannan a waɗannan ma da ake gunda ake tattara wannan tallafi ake karɓa an samu kuɗi Naira dubu biyar. cash sannan akwai kayayyaki tili wadda gaskiya sun yawa kawai kowa ya san cewa sakonsa ya isa babu lokaci sai daga banki an sami mansa muhammad ya sa dubu biyar masjid hajj abubakar aliyu wato masallacin juma'a na hajj abubakar aliyu da ke can unguwar dan kawo kusa da lambu sun sake sa naira dubu hudu da ɗari biyu da hamsin sai amina adamu ta sa biyar, maryam umma daso ta makaballi ta sa 1000 da kuma saratu muhammad ta sa 1000 jimlar abin da aka sa a banki a yau shi na naira 11750 sannan akwai wata yar agaji ta nisa'u sunna ta aiko da alkur'ani guda ɗaya da kuma takalma sabbi kafa biyu sai kuma wata baiwar allah hajji asma'u ta aiko kayan marayu daga bauchi wadda ta hannuna ne an kawo daga ciki akwai turmin atamfa guda goma akwai yadi yan yadi biyar biyar su ma guda goma ta ce a sanya ta a cikin addu'a larura na rashin lafiya da take fama da ita Allah ya yi mata Allah ba ta lafiya sannan nan ma wata baiwar Allah ne ta aiko a ƙungiyar nisa'u sunna naira dubu biyar ta ce waƙafi ne a sata kuma a cikin addu'a Allah biya maka bukatunta na alkhairi sai kuma ba a sa wakafin kuɗi wakafi ana sanyawa abin da yake daskara ne kuɗi idan ana so a wakafinsa to sai dai in investin ɗinsa aka aka dasa shi daga abin da yake fitowa amma abin da yake halakawa halakar da shi ake yi ba a sa wakafinsa buhun gero ba za ka ce ka sa wakafin buhun gero ba saboda kunu za a yi da shi a tuka a cinye ya ƙare amma za ka isa wakafin gona wannan gyara ne domin mu kiyaye insha Allah.
so masha Allah Allah saka da alkhairi masallacin juma'a na Usman bin Affan da ke matsangwa da aka fi sani da masallacin matsangwa bypass sun aiko da kayayyaki kamar haka a tamfatin mi hudu da falle daya da yadi yadi takwas da kayan mata sakon set tara da hijabai biyu da 'yan kunni na mutum tara da hulunan mata sabbi guda biyu da ribon na sawa a kan yara mata guda uku da kayan yara mata set biyar da takalmi set sakwar guda ɗaya da kuma kuɗi naira dubu ashirin da biyar da ɗari shida daga baya wannan masallacin yanzu sun sake kawowa kayayyaki kamar haka masallacin matsangwa bypass dogayen riguna na mata guda takwas da riga da skirt guda biyu da skirt guda biyu da hijabai guda hudu da dogon wando guda ɗaya da gajeren wando ɗaya da hular mata guda biyu da kuma riguna pieces guda biyu waɗanda su ne tallafin da aka kawo a yau to wani bawan Allah ya kawo naira dubu uku a kwamitin marayu sannan sai wannan kuma to masu neman addu'a ne saboda lokaci wannan ma tana so a sanya yaranta yaranta da yake asibiti ba shi da lafiya a cikin addu'a Allah ba shi lafiya da kuma wannan ma ta nemi malam da karanta mata wai ka ji larurinta ta ce malam ni ce nake fama da matsalar jinnu sun matsa min hatta kai ba sa bari na na yi ibada har sallah ma ba sa bari na na yi malam a cikin nutsuwa saurayi kuma in ya zo neman aure na sai magana ta yi ƙarfi sai abu ya wargaje to don Allah malam da kai da ‘yan uwa musulmi a sanya ni a cikin addu'a da niyyar Allah ya yaye ni wannan matsala Allah ya bani miji na kwarai. To sai masu wasu bukatu na alkhairi da kuma marasa lafiya wasu suna gidaje, wasu kuma suna asibiti kowa Allah biya masa bukatunsa na alkhairi masu laruri Allah ya yaye masu suna da yawa alhaji aminu a sa su duk.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ya Allah ma tausayin tafin ka mai girma da ayyukan kasar kaka da makaranta wannan muhalli duk bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana matsaloli da suke damun zukatan mu da jikunan mu ya Allah ka yayi mana yan uwan mu da suke neman bukatu na alkhairi na musamman Allah ma tausayi da wannan karatu Allah ubangi ka biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke da matsaloli da marasa lafiya ya Allah ma tausayi da wannan muhalli ya Allah da ayoyi da ka karanta Allah ka yaye musu da rahmar ka ya mai rahama ya mai jin kai ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين